أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإل- وإل- وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون أيها المصلين أحييكم بتحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله Muna kira da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa cikin kadararsa ya nuna mana wannan rana cikin kuma ikonsa kuma ya kawo mana wannan babban baku Allah haka sira da amincin Allah su tabbata da manzon namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da kuma sahabbai wanda suka biyo gora Allah ya tabbatar da mu a ciki yau kusan ce service sisters masjid ta yi babban kamar bisa al'ada ne yawancin malumma suna zuwa nan kusurzu sun ba da hotuna kuma su mara wazi su mara gargadi domin kuma kullum wanda zai gargadi roka allah na shi ne ne mu kasance wayan da allah ke albatar su allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana wayanda za su ji gargadi ko su yi aiki da gargadin ba ya shiga kundin dama ya fita kundin hagu ya wuce ba ba malam ya iya magana ba a'a kai ka bar zuciyar ka yi musa ka ji kuma abin ya maka amfani wannan wani dama ne da irin wannan dama ba a samu shi kowane lokaci na tuna lokacin da malam ke muhadara a kano ya gayyace ni wurin majalisinsa na ce da mutanen gabansa na ce ba ku san wanda ke gaban ku ba mutanen turai suke cin amfaninsa wai idon wakar yi na wanda nake gani kullum na ce to in kun wasa za mu yi da malam to malam lalle wannan karo ba wai ya zo wazi ba ne wala ya zo ne kawai ziyara ya wuce amma mun mun yi wa malam tarihi lokacin da zai zo wa'azin sosai mu mai tanadi lokacin da zai zo zuwan wa'azi ne zai zo yi wa'azi ya- ya rasa duk kasar yau da nan da kasar mun koshi amma wannan muna barbarin malam shi sa na rufe alfarman malam na ce da malam to a guji ba kamar da gobe da sassafe zai tashi zuwa saudiya bi da lokaci wanda zai tashi gobe ya kamata yanzu yana daina hutawa yana hada kayansa amma gashi kuma ya zo ya ba mu sallar juma'a ya mana nasiha cikin hutubarsa hutuba ce mai rasa zuciya hutuba ce hutuba ce da ya taba ko'ina a cikin rayuwar bil adama ga tsoron allah ga zumunci ga gaskiya ga zamantakewa kai da iyalinka ga zamantakewa kai da 'ya'yanka ga adalci kuma duka ba da ba abin da ya bari cikin hutubarsa allah sa ka mai da alkhairi Allah biya mai bukatunsa duniya da lahira Allah ya sama rayuwarsa albarka da ahalin gidansa duka Allah ya sanya musu albarka shi yasa bayan Allah a takaice ba zan jaku da dogon surutu ba malam professor Abdullahi Usman gadon kaya muna tare da shi nan a nan masallaci Sani Sisters shi yasa zai mana gargada kamar takeaway mutum ya je zai sai abinci za mu yi kawo ya je da shi gida ya ci abinci to abin da zai ba mu ke kuma da ana iya kai lokacin tambaya gaskiya wani zai yi tambayan da ba zai taimaka mana ba ba zabar mana ya amsa ba duk wanda zai yi tambaya ya yi tambaya abin da zai amfanar da rayuwarsa da addininsa shi yasa ba kowane tambaya zan ce da mana ya amsa wannan tambaya kuma da Allah ka yi tambayan da zai taimaka maka kuma ka yi tambayar da zai taimaka ma addininka ka yi tambayar da zai taimaka mana mu da muke zaune duka baki daya da iyayen mata wanda suke sama Allah saka ma kowa da alheri to ba da bacin lokaci ba malam zai fara daga tafakkar mashkuran jazidan barakallahu fik
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan wana musulmi na wannan babban birnin london a uk kuma a wannan babban masallaci ne tsohon tarihi seven sisters sannu mu da haɗuwa sannu mu da kuma maraba da gabatar da salloli guda biyu da juma'a da al'asar ina fatan wannan zama da za mu yi na yan kwantaka allah ya sa mana albarka a ciki kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da ya ajiye muku abin da ya kawo sheik abdulrazak hafizahullahu ta'ala wa'a tun da na zo na sauka a garin nan yake ta fama da ni je can mu je nan na yi kuskure zan tsallaka hanya ya jawo rigata na daga idona ina kallon yanci ya ce malam ni fa na tafi haka dai abubuwa na ce kai haƙuri idan ba kauye ya zo nan ai dole ya bude ido ya kallo ai na karu da abubuwa da yawa kuma na samu exposure na ga abin da ban sani ba kuma na amfani da darussa kullum mutum musulmi ya tafiya to yana ɗauka abin da zai amfane shi kuma ya amfani al'ummarsa wa'azina da nake yi a da yanzu idan na koma gida to zai canja saboda na ga abubuwan da ban sani ba a duniya kuma na zo dai ƙarshen duniyar gaba ɗaya alhamdulillah Allah ƙara mana musulunci Allah ƙara mana imani kuma mun gode masa da ya bar mana musulmi nasiha ce gajeriya da zan yi na farko dai zan fara amfani da damar kada na manta na yi muku addu'a Allah ya ce muke ku duk wanda ya zauna a wannan guri muke tare da shi ya bar aikinsa na san lokaci a nan da yana da tsada na san kuna da nisa tsakaninku na san kuma time is even more than money ma is very important lokaci amma kuka bar ayyukan ku zo muka zauna da kuwa nan tun sallar juma'a muka yi da asar kuma yanzu muna tare da ku ya kamata mu ku addu'a Allah ya saka muku da alheri wannan lokacin da ka bayar Allah ya canja muku shi da alheri sosai kuma ayyukan da kuke yi Allah ya sa muku albarka a ciki iyalanku Allah ya tsare muku su ‘ya'yanku Allah ya kula muku da su rayuwarku Allah ya da inganta muku su iyayenku da kuka baro da ‘yan uwa gaba ɗaya Allah ya sa musu albarka abu na farko bari yi amfani da wannan dama in faɗi kalmomi kamar haka ‘yan uwana mu musulmi ne wannan kalmar ta musulunci ita ce ta haɗa wataƙila da ba don wannan islam ɗin ba da ban haɗu da ni da ku ba a yau da ka dole mai respectin wannan addinin kuma dole mai respectin wannan brotherhood wannan musuluncin shine zai fitar da kai daga duhu ya sa ka haske duk hasken da gani na duniya a zahiri ne wallahi bai kai hasken musulunci ba da aka gabar magana ta ta farko shi ne ina muku nasiha a matsayinku na musulmi da kuke rayuwa a irin wannan babbar ƙasa a duniya to ku kula da addininku ku kula da addininku a nan ake gane wane ne musulmin kwarai yau za a iya gane waye ne in ya shiga cikin wani yanayi da zai bar addininsa ba kana rayuwa a wurin da yake za ka iya aikata abin da kaga dama na sabon Allah ba wanda zai ce maka komai amma ka hana kanka ka hana iyalinka ka hana bukatarka to ka gode wa Allah da ya baka karfin imani da at-tamassul bid din fi waqtil haraj riko da addini lokacin kunci in nace kunci ba kuncin yunwa ba ba kuncin kudin kashewa ba ba kuncin aiki ba ba kuncin kaza ba a'a, ba abin da kake so za ka gani ba kana rayuwa a ƙasar da ba ta ba kana matsayin bako sunanka bako ne yarenku ya sha bambam addininku ya sha bambam ɗabi'arku ta sha bambam mu'amalarku ta sha bambam amma kuna rayuwa tare da su to ku riƙe addininku wala tamutunna illa wa antum muslimun duk inda za a je a dawo to muna cikin ni'ima yanzu da muka zo sallan nan ne ta gaisa da dattawan nan da su masu shekaru sun ɗauki shekaru a nan ba abin da ba su gani ba amma ya kudu ga shekarun su damu da su a masallaci a samun gaba wallahi inda samarinmu matasa da suke zuwa wannan ƙasa za su yi koyi da rayuwar da dattawan nan suka yi da an ci gaba nesa ba kusa ba. kuma ya kamata a zauna da su a tarihi su yi bayanin ficinar da suka gani mu ba mu gani ba gadan da suka tsallaka mu ba mu tsallaka ba sannan damar baki da suka samu mu ba mu same su ba ma yau kuga sun kiyaye addininsu sun kiyaye mutuncinsu ko ina aka je aka dawo za a ce alajiwa ne alajiwa ne ga shi alajin shekara arba'in shekara hamsin shekara talatin shekara kaza amma yana kan imaninsa bai canja addininsa wannan topic din yana da muhimmanci cewa duk inda za a je a dawo kaka canja addinin zala sallallahu ya ba mu labari cewa hadisi za a zo lokacin da mai rabo da addini a cikin ku kamar wanda yake rike da gaushin wuta ne ka rubu gaushin wuta difficulties matsaloli ka toshe nan wannan ya kullo ka toshe nan wannan ya kullo sai an waye gari wanda zai yi addini zai yi kokarin addini kamar wanda kan kabitu alal jambar kamar wanda yake rike da gamshin wuta ne kullum imajin ya za ka iya rike gamshin wuta hannunka annabi ce za a zo lokacin da mai addini a cikin ku a wani wurare wallahi kamar bai riko da gamshin wuta ne amma ko da one minute manzo Allah bai ce kamar addinin ka ba musulmi alhamdulillah duk inda yake zai iya rayuwa ya addininsa fattakullah mastata'tum ku ji tsoron Allah ku yi biyayya ga ubangiji ya daidai gwargwadon abin da za ku iya yi duk ɗa namiji duk mutumin kirki baya manta da gidansu baya manta da asalinsa yanzu ku duba mutanen da muke tare su a nan ana nuna gidan saroniya ana nuna gidan prime minister a ce na shekara a nuna gini a ce shekara dubu building shekara dubu amma ka duba ka lura da wani abu guda saboda riko da abin da suke kai sun yarda da shi sun yi believe a kansa ginin ma basu sanya shi ba duk wanda zai zo ya zo ya ga tsohon gini ya ce eh ya zo ingila ya fi gini tsoho amma bai canza sunan ingila ba kai ma din duk inda za ka shiga duk aikin da za ka je ka yi duk aiki duk sana'ar da zaka ko ina zaka shiga kai din dai kai ne ba a taba canjawa ruwa suna ba ruwa sunansa ruwa kuma za ka yi living za ka yi rayuwa ba tare da wata damuwa ba ka ga gini shekara ɗari bakwai ɗari biyar shi din dai shi ne sun yi maintenance ɗinsa saboda kiyaye asali to me yasa mu za mu zo mu bar asalin mu saboda wata ni'imar duniya da muka samu don me yasa masallaci ya gagare mu zuwa sallar jami'i ya gagare mu zuwa wa'azi ya gagare mu tarbiyyar ‘ya'yanmu ya gagare mu taimakon addini ya gagare mu kyautatawa junanmu ya gagare mu zumunci ya gagare mu inda ana canjawa da waɗannan mutane sun canja ai wani ma is- is- wani abu ne da isa topic da ya kamata ka ɗauka ka ɗauki shi a matsayin izina ashe ya kamata ka riƙe asalinka da tushenka da haka duk inda za a je a dawo to ya riko da addini ni'ima ta kan iya canja ɗan adam malam kamar yadda wahala tana iya canja mutum lokacin sahabbai lokacin annabi lokacin annabawa su Allah ya jarabe su da wahalhalu ne mu kuma yanzu galiban Allah sai ya jarabe mu da ni'ima Allah ya musu jarrabawa da wahala ko za su canja addinin ba su canja ba sai kuma mu yanzu aka zo aka jarabe mu da ni'ima na misalai imamul bagawi Allah ya ji kansa da rahama yana ba da labari a cikin littafin tafsirinsa cewa banu isra'ila an yi lokacin da a rana ɗaya suka bi annabi annabi annabi prophet prophet annabi sai da suka yanka annabi saba'in a rana ɗaya da safe annabawa guda saba'in aka sa wuka aka yanke su yamma ta yi kuma suka buɗe kasuwa suka ci kasuwa amma babu wani annabi da ya ce wannan situation ɗin ya sa ya bar addininsa ai kuna labarin annabi zakariya zakariya izna da rabbu kuna labarin annabi yahya ya yahya khudh alkitaba bi quwwa wa atinahu alhukma sabiyya kadiba Allah ce ya yahya ya kai annabi yahya kai riko da littafi bi quwwa da karfi duk inda musulmi yake mai karfi ne almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على من- ما ينفعك واستعن بالله ولا تهجس ولا تقل لولا اني فعلت كذا لكان كذا فان لو تفتح عمل الشيطان يا يحيى كي رقو da littafin nan da ƙarfi kai ma musulmi kai riko da addininka da ƙarfi karka yadda ka canja ha idan wancan wahala ya sa bai canja ba kai me yasa daɗi zai canja just by mere calculation shi ma wahala ne sa ya canja ba kai kuma nima sai canja ka wannan annabi a malam yankan rago aka masa rago yadda za ka yanka rago aka kwantar da annabi aka samu ka aka yanka shi annabi zakariya shi ma haka yana nan a cikin tarihi amma bai sa muka daina ambatan sau yau da da uba ne ya yahya inna ya zakari inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya Allah ya ce ya kai zakariya za mu maka bushara da da da da sunan dan yahya aka yanka uban aka yanka da saboda wannan islam din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya going around ya face difficulties as a prophet of Islam the best among the mankind ba wani best sama da shi amma ya yi face difficulties saboda jarrabawa akan addini ya yi kiwon tumaki da dabbobi ya shiga daji cikin yunwa ya rike sanda ya raka dabba ya je kasuwa ya zauna ya kasa kaya yana neman abin da zai rayu yana yana yana da wannan daraja ya zo ya dawo abin da ya sayar a ɗauki riba a bashi hakkinsa ne malamai suke nuna cewa duk inda musulmi yake baya girman kai akan neman halal ɗinsa it's not a shame ka je ka yi ka yi aiki a biya ka kuma ba wai ci baya bane ci baya shine ka zauna baka komi kana roƙon mutane اليد العليا خير من يد السفلى hannun sama annabi ya ce hannun sama mai bayarwa ya fi na ƙasa wabda abiman tawuli duk wanda zai baka abu ba sai ya miƙa ma hannunsa yana sama kai naka yana ƙasa ha annabi ya ce kai kokari kai ne hannunka a sama kai ne za ka rika bayarwa wannan bai hana ya yi sallah ba bai hana ya yi ibada ba bai hana ya kaza musulmi sun sha wahala wannan ka'aba da kuke zuwa kuna umra kuna aikin haji mutane da aka kashe aure wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan gindin ka'aba ya zo ya yi sallah ya yi sujjada aka ɗebo tumbi gidan kashi na raguni ƙaton cikin na raguni tumbi suka kifa masa suka lullube shi da kashi fitsari na raguni yana sujjada yarsa na na fatima ita ne ta zo ta ɗauke tana ta faɗa ta ce za ku kashe min babana ne abubakar siddiq a nan digin ɗin ka'aba wata rana a tarihi shi ma ya zo yana cewa ku bi Allah ku bi annabi ku bi shari'a ku bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kama shi suka masa dukan kisa na mutuwa wallahi a tarihi ake faɗa da suka zo dukan sa akwai masu dukan sa da bayan takalmi na san duka da wulakanci mutum ya dauki takalmi bayan takalmi ya dake garshi sun take abubakar sun zubar da jininsa ya kumbura in ka zo a riwaya ka ce ba za ka gane shi ba abubakar din annabi muhammad number one after the holy prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam he faced difficulties a rayuwa amma bai sa ya daina addini ba wala haka ya tashi ya koma gida aka mai da shi daukar sa aka yi aka kai shi sahabbai sun shiga yunwa a makka wannan makka fa da muke zuwa umra wannan garin makka ba abinci an hana su yawo ina so in buga muku misali ne cewa su da Allah ya zo jarrabawarsu sai ya jarrabe su da wahala kai kuma yau an jarrabe ka da ni'ima da birnin taka da yalwa da wayewa amma baka ci jarrabawa ba sabai suka suka ce ya manzo Allah wannan wahalar yayi yawa ba kai kace za mu yi kaza ba ba kai kace mun tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taqafun ba ba kai ce za mu shiga masallacin harami ba kai ce Allah zai taimake mu ba ba kai ka annabin Allah bane bai sa ba za ka roki Allah ya yi mana wannan abin da muke ciki ba yace ku yi hakuri innakum qawmun tasta'jilun kuna gaggawa ne yau ba gashi ba yau ba gashi ba su sun mutu amma muna cin moriya ya ce za ku shiga masallaci mai alfarma za ku yi kaza za ku yi kaza amma it's needs time daga nan malamai suke cewa babu yadda za a yi ka zo kana neman abu ya ce ka same shi ba zai yi ba mai hankali duk mai hankali ya sani a rayuwa duk abin da inda nema kake yi to ba za ka same shi a lokaci guda ba a ga misali daga halittar mu Allah ya nuna mana duk wanda aka haife shi a cikin mu jariri aka haife shi sai da ya zauna wata tara a cikin cikin mahaifiyarsa a in Allah ga dama da zai fito da shi rana ne ba bayan nan aka bar shi yana ta rayuwa yana ta rayuwa yana ta rayuwa ya sha nono shekara biyu ya yi rarrafe ya fara zuwa makaranta yana karami ana ta kinkiya ɗansa a yi masa a yi masa a yi masa a hankali a hankali har ya kawo abin da ya kawo a ashe duk abin da ka sani yana buƙatar lokaci kuma yana buƙatar haƙuri ya ce ku yi haƙuri yunwa malam Allah ya tarbe su na yunwa wannan ina buga mana misali ne akan jarrabawa da Allah ya yi wa magabatanmu akan addini ta wahala amma ba su canja ba ina comparison yunwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya fito yunwa ta fito da shi yunwa ba yana matsayin annabi ma Allah ya bamu abinci yanzu kana da problem din yunwa Allah ya baka da shi wallahi duk talaucin ka baka da matsala abinci anan ne abinci dai ka wuce wannan shekarar ka wuce shi to the prophet of Islam manzan Allah sallallahu alaihi ya jarabe shi wasu shekaru da yunwa yana wannan yanayi sai ga abubakar ya fito ya ce ina za ka je ya ce yunwa juwa abubakar ba kar ka manta abubakar yana cikin manyan ma best mai kudi a cikin sahabbai ba wanda ya kashi kudi richest man ne amma an yi lokacin da abin da zai ci a gidansa babu suna ci wannan ya ce na umar shi ma fito ko incident malam kamar yadda aka san haɗawa a kai me fito da ke ce yunwa ya za a yi na ce to mu je gidan wani daga cikin sahabbai mu kai masa ziyara ko yana da dan abin da za a ci wannan kuma shi ne zai nuna maka yan uwantaka brotherhood islamic brotherhood al'ukhuwa islamiyya da suka shiga wahala suka shiga kuncewa ya taimake su yan uwansu abin da ya sa muke wahala yau mun sauka daga wannan hanyar ne mun bi shoulder we were even out of shoulder din yes shi sa mun kasa gane hanyar da zamu ji daɗin ba ce muku without notice suka je gidansu ce "Oh, na yi babban bako yau a duniya ba wanda ya yi babban bako iri na annabi muhammadu abubakar number one umar number two ya ce matarsa mu je bayan gida mu ɗauko dabba suka zaɓi dabba mai nama mai mai suka yanka saboda girmama bako suka gasa musu suka ci suka sha suka ba su ruwa suka sha ana gama annabi ya ce wa abubakar da umar ya ce sun mala nusalu an haza yau mal qiyama ina shaida muku wannan ni'imar na ƙoshi da Allah ya ba mu yau za a tambaye mu a kiyama me muka yi da shi kai ma ina gaya maka ni'imar da kake ciki ta aiki ni'imar da kake ciki na ƙoshi ni'imar da kake ciki na wutar lantarki ni'imar da kake ciki na asibiti na lafiya na tsaro na kwanciyar hankali inda aka haife ka garin da kake da asali idan ka je sai da kai sati ɗaya sati biyu kana gaba za ka komo ka baro shi kana jin sai ka zauna a nan Allah ya kyale ka bai tambaye ka ba wallahi no wallahi sun fa tus'al wallahi sai Allah tambaye ka alhaakum at-takasur hatta zurtum al-maqabir burin duniya ya muku yawa neman tara duniya ya muku yawa da alfahari sai na mallaki kaza sai na yi kaza ya muku yawa babban rayuwar mumini musulmi a duk inda yake abin da ake so ka fa me ne rayuwar duniya ka ci ka sha kai sutura ka biya kudin asibiti kudin gida shi ke rayu wallahi duk abin da za ka tara ka ajiye shi ka ɓoye shi wallahi ba na ka bane kana tara wasu ne wasu nan ko kana so su su ci ko ba ka son su maki ka sai ya ci abin da yanzu ka ji ka yi aikin Allah kai kai baka ci ba kai baka yi abin da zai amfani rayuwarka da iyalinka ba kana tarawa ko wataƙila wani wanda baya son ka shi zai zo cinye bayan ka mutu haka abin yake ko ka yadda ko baka yadda ba lokacin da za a rawa gado kana kwanciya yi malam yanzu ka san me yake faruwa wannan hular wallahi ba za su bari ba sai sun raba ta wallahi silifar sai ya raba wallahi an tare mu in kana da bashi goma za su baka biya ba su cinye kudin da ka bari bashin da yake kanka ko ba za a biya ba ya ce to za a tambaye mu wai me yake nuna mana ha duk lokacin da dan adam yake wata rayuwa a wani yanayi a any situation da kake living to akwai wata tambaya akai wannan shine bambancin musulunci da wani addini da wani musulunci ba wallahi duk inda za ku je ku dawo duk damar da Allah ba ku rika tunawa cewa wannan yanayi fa Allah zai tambaye ku ha yanzu nan fa imam yake gaya mana yanzu nan dan uwan mu mun san da shi aka ce ya tafi ya mutu iya abin da za mu masa mu daga hannu mu ce Allah ya fi masa kaddara kai ne ko ba ka wani yanzu yanzu ba aka ce mana wani kun san shi duka shekarar sa nawa nan wace dama ce bai samu ba amma ya koma gida ya mutu an binne shi a magabarta ba labarinsa akwai wani abin da ya tsaya akwai wani titi da mota ta daina wucewa akwai wani engagement da kuke da shi kuka fasa a'a kai ma in ka mutu wallahi ba abin da zai tsaya komai yi za a yi kar ka taba tsammani akwai wai in ka mutu gaban duniya wai wani abu zai tsaya no matan kama da kake tare da ita tana Allah Allah wata hudu da kwana goma nan ya kare ta aure wani da kaiwa la ilaha illallah wallahi wallahi annabi ya ce za a tambaye mu لنسأل عن هذا يوم القيامة manzo Allah ya ci bashi mana bashi in takeice maka zance ranar ƙarshe da aka binne Annabi sallallahu an binne shi da bashin abinci kwano 30 kwanon abinci masara a shinkafa a alkama a mai kwano 30 ya karba a wajen bayahudi ba ma musulmi ba bai ma samu bashi a wajen musulmi ba yahudi ne bashi a bashi jingina ya ɗauki wani abu nasa na jingina ba don ya ciyar da iyalinsa wannan fa nabiyul islam wannan first person ne a wajen Allah ba a duniya amma ya mutu da bashin abinci ana binsa manzo Allah a rayuwarsa yau da gobe ya ci bashi sun yi magana da wani bai hude ma bukhari ya kawo hadisin cikin al'adabul mufrad ya ce ba shi ya karbi kuɗi a wajen wanda ba musulmi ba yaushe za ka biya zan biya lokaci kaza haka kullum wannan mutumin wata rana ta ce kai bari je karbi kuɗi na gurin muhammadu wala lokaci bai ba kawai sai ya samu annabi ya ce ka bani kuɗi sai manzo Allah ce a ba mun yi alƙawari sai watan uku ba zan biya ka sai ce na fasa yanzu za ka biya ni annabi shiru yi ta tunani ya zai biya shi kudin sai daga cikin sabai wani kawai sai hau fada ya rufa shi da fada dan me za ka yi haka yaya za ka yi kaza kaza kaza sai annabi ce da uhu ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala duk wanda yake da haƙƙi a kanka duk wanda yake da haƙƙi ka ce abinsa to yana da bakin ya maka magana ya ce ni na karbi kudinsa bari nemo in biya shi yanzu duka wannan musulmi ba za su ɗauke shi a matsayin darasi ba ba sai ka zo wai hawan jini yana kama ka saboda baka tara duniya ba hawan jini yana kama ka kana cikin damuwa saboda baka samu kaza ba ka samu kaza ba bayan Allah ya baka lafiya bayan Allah ya baka islam la karanta irin waɗannan da sanin wannan shine zai sa kai rayuwa mai daɗi kuma ku gane wani abu guda wannan rayuwar da kuke ba ita ce rayuwar haka Allah ya ga dama ya zanka haka yanzu ya barka yau gobe za ka iya kwanciya shi kenan alhamdulillah a hakan kana taimakon wani ya yi babban abin rabon yana can inda kowa baya son zuwa nan can za mu haɗu destination alƙiyama ita kuma alƙiyaman nan za ka same ta ne aikin da kai a nan gurin shine zai baka alƙiyama mai kyau فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku fa jama'a kuka in dai ana maganar duniya in aka zo London ina ce shine gashin duniya ne ai kukan kun san duniya ai kun ga duniya kun ga yadda ake hidimar duniya kun ga yadda ake kula da duniya ku gode wa Allah da Allah ya bar ku da addinin ku ba ku canja ba ina nan kan kwantina wani in ya samu ni'ima yana canjawa ne to ka ji tsoron canjawar ni'ima wannan butulci kenan wataƙila in kana cikin wahala ne ka canja za a ce ko kana da uzuri ka shiga matsi to amma mafi bala'i shine cikin ni'ima wadata rufin asiri ka canja addininka Allah ya baka lafiya ya baka abin da zaka ci abin da zaka sha suturar da zaka sa kafi karfinta abinda za ka ci gafi ƙarfi za ka biya kuɗin magani to me kake jira ba za ka bauta Allah ba kana layin banza kana wajen sabon Allah ka je ka ce wa Allah me kana musulmi me za ka ce wa Allah me za ka ce wanda yake cikin daji yana cikin yunwa da talauci ya bi Allah kai yanzu kana nan ba za ka bi Allah ba to wannan shine point na farko da nake so ɗan uwa mu mai da hankali a kai ku yi haƙuri wallahi kuna ƙoƙari mu baƙi ne amma duk wanda ya zo baƙo ya zo ƙasan turai turai din nan ya zo yadda ake rayuwa ya gan ku a masallaci da ku da iyalanku da matanku wallahi kamata a jinjina muku amma fa ku dage kar ku canja wallahi wani yana zaƙin baki ne a can saboda babu daman barna amma in ya shigo nan ya samu daman barna yanzu zai lalace zai ta surutu a can kaza kaza kaza kaza ai nan ne gidan gwada imani ai a kwarai kwarai gaske nan ne wajen testin imani kuna cike da jarrabawa da yawa wala jarrabawa da kuke ciki ba na cikin ta wallahi ku fita sallar asuba cikin kankara a'a mu yanzu faɗan san yadda ake na riga ne guda ɗaya kasa su safa sai ga mutane a masallaci da asuba sai gaba a zuwa sallah to yau ga musulmi yana fita asuba ƙanƙara ga sanyi aikake daga Allah ka daure ka fita ka yi sallah tsakaninka da masallaci da nisa ko ka taka ko ka hau kiki ko ka hau mota wani sai ya hau tirin bai je sallah kana rayuwa inda ake maka lissafi da minti da awa kana rayuwa inda ba a san kuskure ba wai kayi kuskure no kawai hukunci ne zai hau kanka a kare doka saboda ana jin tausayinka a'a duka ka iya jure wannan to kuma ka kasa bin Allah Allah da ya an masa laifi an je an yi astaghfirullah yanzu ka saba Allah ba ka zo ka zauna a nan gurin ga mun magariba astaghfirullah sai wala ka tuba ka tabbatar wa Allah ka yi laifi sai ya fi maka to wannan wanda kake rayuwa da shi ma ba bai san ya fi ya baka doka ne sani a kanka ku yi hakuri da jarabawa ku tuna da hadisin da ya ce kalkabin alal jambar ku zo masallaci ku yi sallah kuma ku nemi wurin da za ku yi ibada da ku da 'ya'yanku da zuriyarku yanzu ku anan ko kuna so ko ba ku so dole ku yi kokari ku gyara rayuwar ku ta nan din to matarka tana nan kana ta haihuwa anan yarka za ta yi aure wata kila anan jikokin anan akwai hankali a ce ba za ka yi tunanin yaya za ka gina wa 'ya'yanka da jikokinka na da shekara talatin masu zuwa ba ba za mu wannan tunanin ba a cikin mu akwai wanda yake tunanin nan da shekara ɗari yana to wani tanadi muka yi yaran masu zuwa ko so muke su tashi ba su da inda za su yi sallah yaran mu su taso ba su da inda za su je islamiyya kuma gwamnati ta baka dama mutanen gari sun baka dama ba hana ka ba babu dokar da ta hana ka ku yanzu a turai din ma fa ku a nan ingila kuna cikin doke cikin nema akwai musulunci da yawa da musulmi da yawa nan in an hada da wasu ku kuna cikin nema ku a cikin aljanna ba kuke matsin da wasu kasashe suke samu akan musulunci ku fa gaskiya ba ku san da shi ba ya kamata ku gode wa Allah akan wannan ni'imar ba to wani shiri kuka yi wa ainihin wato jille masu zuwa ‘ya'yanku mata abin tausayi abin tausayi da yaranku ƙananan nan masu tasowa yaya shirin da kuka yi kansu wa zai kula muku da su what is their future what are you planning for them in a future 100 years coming ko 200 years coming ba wani wahala bane a yanzu ba muna fita muna gani a nuna mana wannan ginin shekarar sa ɗari da hamsin ba mun je mun shiga jirgin ƙasa an ce shekarar ɗari da hamsin maintenance kawai ake masa shekara tamanin shekara ɗari a to kai wani shiri kai wa ‘ya'yanka da zuri'arka gandara ma watakila za ka koma gida koma gida allahu alamu ko ka koma ko kuma a mai gawanka ko kuma dai ba za ka koma ba to ya za ka da yayanka wannan isa challenge a gare mu mu musulmi yan afirka da muke rayuwa a irin waɗannan ƙasashen kaji kaga yan pakistan sun samu ɓatan guri sun gina masallaci da makaranta da wurin wankin gawa da da da islamiyya da da da shaguna da hotel da kwakwata mani suna da wurin da suke da ibada suna aikin suna suna to kai ba wata ayi fulani kai ba musulmi ba ne a aiki suke aiki kake yi zuciya suka fita wa zai maka oh kai ya kamata ka yi don Allah kada mu yi abin da 'ya'yanmu bayan mu mutu za su zo ce Allah ya isa iya taimake mu ba su ji labari irin yadda muke rayuwa su ce a lokacin sa abu da arha da dama akwai opportunity yanzu ai daman babu ai duniya kullum second second take canjawa anything can change yanzu yanzu abu zai iya canjawa abinda yanzu kake da shi gobe zai iya yawa ƙarshe wallahi ku yi tunani ku haɗa kawo kanku haɗin kai abinda nake nufi haɗin kai shi ne mu yadda cewa ba za mu iya rayuwa mu kaɗai ba daga cikin abin da yake damun mu shine idan mutum yana rayuwa a irin wannan ƙasashe na turai gani yake yi he will live on his own ya cire ya cire kansa daga cikin mutane kayan da kanka ba saboda yana da albashi mai kyau yana da motar hawa mai kyau yana da gida mai tsafta bai da matsalan asibiti bai da matsalan hawa jirgi ya je gida da haka yana ga shi wannan dan uwansa da yake tare da shi bai da bukatar wani abu a tattare da shi nan kira taro da zai zo nan yi wani abu na alheri da ya sa mutane ba ruwansa da shi ba ruwansa da su wannan tunani ne mara kyau wa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarru ku yi riko da igiyar Allah ga baki dan karku rabu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ألا تكركوا جاهية سيكو سامروني in kuka rarrabu za ku samu rauni na yadda gidajenmu daban-daban ne amma mu bari zuciyarmu ya zama a haɗe don Allah gidajenmu yana nesa amma zuciyarmu ya zama mai a haɗe duk lokacin da kuka rabu ba ku yadda ku haɗa kai ku yi wani abu ba in group ku treating kanku as families ba to za ku samu rauni ba za ku iya ba yanzu da Allah ya zo halitta na ni mutum ne bai bani da kafa ɗaya haka ba da na tsaya haka yanzu haka ba zan iya ba sai mun kafa guda biyu in taka wannan taka wannan ashe dole wannan kafa za ta taimaki wannan ita wannan kafan tawa ba ta isa ta je ai iri ɗaya ne ni ma ina da kayatsu biyar ina da kaza ni ma kafa ke ma kafa ne kowa ya je rayuwar da son ba sai aka mana guda biyu kaza wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan wallahi wannan wa'azi ne Allah yake mana cewa ba za mu iya rayuwa ba dole sai mun nemi taimakon wani duk wadatar ka ai ka nemi mishare baka gida ai duk arzikin da kake da shi in wutar lantarkin ka ya lalace ya za ka nemi gyara maka duk abin da kai ka mallaka ai ka nemi wanda zai gina maka gidan duba hannu inda Allah ya dama zai iya nan adam hannu ɗaya haka wannan guda ɗaya amma ka duba irin su ɗaya wannan ɗaya tsawon su ɗaya kaurin su ɗaya ba wani wanda za a ci abinci ya fi ɗaya girma babu iri ɗaya ne amma dole ɗaya na taimakon ɗaya idan wannan ya ɗaga sai wannan ya ɗaga duba ya tsufa a hannu ɗayan ma sai aka yi su guda biyar kowane yatsa a cikin nan wallahi na taimakon ɗaya ce jama'a wannan wa'azi ne ba sai an da aya da hadisi ba yau da gobe ne yake nuna maka da ka bazai ka isolating isolating kanka ka ce za ka iya rayuwa individually ba tare da ka nemi assistance da taimakon wani dan uwanka ba babu tunani babu hankali a ciki kuma za ka gane amfanin nan adam shi da ranar da ka faɗi ka mutu wallahi za ka so ɗan uwanka su zo su ɗauke ka su maka wanka ranar da ba za ka iya wanke kanka ba ba za ka iya cire hulanka ba ba za ka iya cire wayan aljihunka ba ba za ka iya cire safanka ba waye zai maka ɗan adam ne dai zai maka ashe wadata da rufin asiri da muke da shi da dama da muka samu kada ya nuna mu ji cewa wai ba mu da bukatar yan uwan a irin rayuwa irin wannan tabariki rayuwa da ake ta ta kasashen turai dole ku haɗa kanku ne mai yan ku yanzu ko cikin tiran muka shiga muna tafiya ko mun zo mun shiga wani hanya da mun ga dan uwan mu baki ko da ba dan kasan muhimmin da kallon sa sai ya kan mu ko mu mu gaisa sai ya leko sai mu leka sai mu mu gaisa sai mu dan ji wani abu ko yaya ashe Allah ya gina mu muna me dole mu nemi taimakon juna kai kuma kai dai idan ka shiga cikin su za su ta kallon ka wannan ya ganka wannan ya ganka sun san ba tare kuke ba ba lalle wani ma ya nemi ya sa jiki ku zama ku da jiki da shi ba lalle ba jama'a haɗin kai larura taimaki junanmu mu aka zama duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne akan haɗin kai duk in ka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kan sahabbai kuma sun taimaki juna abu na farko da annabi yayi hada tsakanin mutanen makka da madina ai garin su ba dai ba almuhajirun wa ansar wadancan su suka rayu da annabi a makka a can aka haife shi a can ya yarinta a can kaza yayyo hijira daga makka ya dawo madina ka duba sai aka ce sunan waɗanda suka karɓe shi a madina sunansu al-ansar masu taimako a suka karbe shi suka tare shi masallacin annabi ba mutum da ne gina ba kuma haka Allah ya bar wannan sunan har duniya da nashi da yawa yawa daga cikin masallatai ba mutum ɗaya ne zai gina ba ashe gina masallaci na buƙatar taimakon mutane gina makaranta yana buƙatar taimakon mutane it is not an individual effort dole a samu ne haduwar kayuka da hannaye wannan ya kawo kaza wannan ya dauko kaza wannan ya taimaka kaza haka aka yi manzo Allah da yazo zai sauna a garin Madina sai da yayi sai da sahabi ya taimaka masa Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari ya ba shi masauki kar ka manta shi annabi ne daga wajen Allah ai Allah ga dama zai iya turo mala'iku su gina mai gidan zinariya sai da wani ya taimaka masa to kai ma ka ɗauka dole ne wani zai taimaka maka ku haɗa kawukan ku ku rinka shawara da juna wa amru shura bainakum al'amarin su shawara ne tsakaninsu Allah ya rubuta ci gaban mutane duk inda mutane suke da rayuwar duniya da addini ba za su taɓa ci gaba ba sai sun haɗa kai in ba ku haɗa kai ba to kun gayyato ci bayan amma in kun yi haƙuri to za ku zauna lafiya kuma bambanci dole a samu bambanci na ra'ayi da fahimta ne ko a halittar mu ma yanzu gidanmu ba ni kadai ba na haifa ba muna da yawa amma kowa kalan sa daban wani dogo wani gajere wani mai kiba wani siriri wani mace wani namiji a kali ya san hannunka dan a nuna ma ba lalle ne abu ya dari bisa dari ba a tafiya wai dari bisa dari sai mun zama daidai a hannunka duba me yasa Allah bai yi su iri ɗaya ba gaba ɗaya tsawon su ɗaya kalli ba wani wanda yake tsawon su guda ɗaya duba akwai bambanci aka yi maka ido daban baki daban hanci daban amma sun yadda yan uwan juna ne da living together in one place ga ido yana zaune inda yake ga hanci yana zaune inda yake ga baki yana zaune inda yake ba ranar da baki ya zuciya ce bari in tashi in bar nan guri malaka ga wa fi anfusikum Allah ya ce afala tumsirun a kawo kanku halittar kanku da kanku ba ku gani abu na ƙarshe da zan tsaya a kai saboda lokaci ku yi haƙuri da tsarurruka da dokoki da kuka tarar da su a irin waɗannan ƙasashe da ba naku ba abin da suka yarda da shi ne abin da suka aminci za su rayu a kai da haka duk wanda zai zo musu ƙasar sai ya zauna sai ya ga abin da suka faɗa sai ya huta kai ma idan ka je ƙasar ka kana da dokar kana da ka'idar abu na biyu akwai wasu ɗabi'u wasu abubuwa da za su iya cin karo da addinin ka kai to sai ka zama mai hikima sai ka zama mai basira wajen yaya za ka iya sarrafa wani abu matsala guda biyu zama da iyali miji da mata da kuma yaranka da 'ya'yanka mu muna da bilif ɗin mu muna da abin da aya da ƙur'ani da hadisi suka ce mana ya za mu zauna matan mu a shari'a ta gaya musu da abin da za su yi zaman aure biyayya ga miji ta kula da gida ta kula da tarbiyyar yaya shi ko miji ya fita ya nemo mata ya kula da lafiyarta ya kula da wurin zaman askin hunna min haisu sakantun min wujidikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن kar ku kuntata musu qur'ani yace kar ku kuntata musu ba wai wani ne ya kawo wannan ba mu ma addinin mu yace ayi bai kamata a kwace mana dokar a nuna mu ba ma yi ba ka zauna inda ka zauna wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar anfiq unfiq alai Allah ya ce hadisul qudsi ka ciyar ya ka ba wa zan ciyar da kai da cinsu da shansu da nauyinsu asalin mace a addini asalin mace housewife tana zama ne a gida miji ya mata hidima ita ta kula da yara ta kula da miji shine asali kuma zai ba ta doka kuma za ta bi ita kuma da wannan ne za ta shiga aljanna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Allah ya ce maza suke sama da wata wannan na muku magana kan yaran musulunci dokar Allah kuma ba za ta taba canjawa ba haka Allah ya faɗa matan mu ya kamata su yi da wannan bai kamata su saba wannan doka ba kada wani abu na duniya da zuwa ne muku kada ni'imar duniya ta sa ku canja abin da Allah ya dora ku akai mace ta zama mai ladabi da biyayya ta zauna wa karna fi buyuti kunna asalin mace za ta zauna ne a gidanta wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kada ku rinka fita fita irin na jahiliya kenan it's a privilege of the husband ya ba matarsa dama ta fita shi yasa ko unguwa za ta je sai ta tambaye shi mu ba addini in za ta je aiki sai ya amince mata mu a addini ba magana dole dole sai na je na yi aiki babu wannan indiya addini sai dai a dokar zamani na turawa matan mu ya kamata san da wannan ka ciyar ka shayar ka ɗauki nauyi kuma in an yi laifi a mata faɗa ibnu kasir yace huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajad ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa shine shugabanta shine jagoranta shine mai ladabtar da ita inda kauce haka addini yace to ku yi haƙuri wasu abubuwa za su iya canjawa Allah zai iya jarrabanka wataƙila iyalinka ta ce ba za ta yarda da wannan ba to sai ka san hikima ka amfani da talent ka yi amfani da kwakwalwa ka yi amfani da haƙuri ka yi amfani da basira ka yi amfani da aya da hadisi ka gaya mutum abin da Allah ya ce da annabi ya ce in ya bi alhamdulillah in bai bi ba kuma shikenan ka sauke ba yaya yaya dole su bi iyayensu babu wani lokacin da za a je a addini za a ce yaron ka baya ƙarƙashin kulawa ka ko ba za ka ba shi doka ba babu inda a musulunci amma dokar zamani tana iya canza wannan tunanin amma mu ba za mu canza addinin mu ba kenan za mu gina 'ya'yanmu a kan wannan tunanin a cikin gida sai in gaya maka sai in koyar da kai ga abin da shari'a ta ce kai kokari kai convincing ɗinsa da aya da hadisi ba da ƙarfin ka ba don anan baka da ƙarfi baka da shi watakila kare ma ya fi ka fawa ya fi ka fawa kare in ka taba kare sai ka samu bacin rai da haka suke kokarin gamsar da shi abin da yake faruwa ana mana fatawa da yawa da yawa wasu suna disowning ‘ya'yansu da yawa wasu suna ruwa da ‘ya'yansu da yawa wasu ‘ya'yan suna wulaƙanta iyayensu da iyaye wasu ‘ya'yan sai su manta addini kawai da yaro ya girma sai zo yana ta faɗa da ubansa babansa ya fita daga sunan babansa da ya wuce shekarun da ake tsammani da yawa yarinya mace budurwa za su zo ta canja tunaninta ko baka yi saka yadda kai da ita ba kana musulmi ko ka kawo ɗanka ya zo ya zama wani abu daban dole ku rinka tunanin wannan shine amfanin ku kulla ƴaƴanku da zuwa gurin karantuka da masallaci da islamiyya in ya je ji huduma zai rike in ya je islamiyya zai rike in ya je makaranta zai rike za a ce masa Allah zai san cewa akwai wani ubangiji da ya ci yake ba da doka a bi dukkansu tana sama da kowa warjayya lalle ku yi kokari ku zaba wa ƴaƴanku mazajen da kuka san kun rike amana ba za ku tuzartar da su ba kada kawai mutum ya ce ni ba na rabu da ita kawai ko ina ma zan iya ji a'a wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ƴaƴanku ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara duk wanda ya bari ya haihu to ba akwai tambaya kada ka bari ɗanka ya zama obstacle gare ka gashi za ka shiga aljanna kuma ya tsare ya hana ka shiga aljanna to sai kai shiri na musamman yaya zan yi in kare shi daga fitina yaya zan yi in rayuwa da shi rayuwar shari'a yaya zan yi in gamsar da shi ya so Allah ya so annabinsa amma zubar da yaya ka tara yaya ka gudu ka tafi ka wasu to me yasa ka bari ka tara su ka tara mata ka gudu ka tafi ka wasu duka waɗannan isa challenge wanda ya kamata mu sa su a cikin lissafi mu kula da su ɗanka shi ne magajin gaba duk wani girgirin duniyar da kake gani wallahi ɗanka shi ne kai وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ina muku fata alheri ina muku addu'a muna farin ciki ɓarai da Allah ya haɗa na ganku kuka ajiye ayyukanku kuka ajiye karatukanku kuka ajiye sana'o'in kuka zo muka zauna da kuwa irin wannan lokaci mai tsada na bayan la'asar ranar juma'a ku yi haƙuri da maganganuna ni ba ko ne wataƙila na faɗi wani abin da ba ba haka tsarin yake ba ba ko zai iya faɗa abin da yake bai gane tsarin ba abin da na faɗa da daidai gaba ku yanki da shi wanda na yi kuskure ko tuntuɓa na ce ku yi mun afuwa kuma ku roƙa mun Allah ya mun afuwa wannan masallaci na seven sisters duk wani malami a Najeriya duk wani malami inda zai fito daga Najeriya zona kuma inda mai da'awa ne ya san da masallacin nan mu a can muna tattaunawa ba wani masallacin da yake da suna muke yawan ambatansa sama da wannan masallacin duk da ba shi ne central mosque ba me yasa saboda kuna da zuciya ta karban baki duk malamin da ya zo ku ɗauko shi kudu ku ba shi dama ya isa da sabon Allah akwai future mai kyau nan da izinin Allah akwai future mai kyau duk wani inda mutum zai tafiya sai kaji an tafi kaji seven sisters to ku gode wa Allah da ya zama ku ne masu seven sisters a garin london allah ya ba ku ikon haɓaka masallacin kar ku damu wannan masallacin na ku ya fi na annabi girma a lokacin da yake madina ya fi shi girma yau ku duba yadda masallacin annabi ya zama mai girma kar ku damu wancan babban masallaci na kaza shi ma da'irin wannan ne shekaru da lokaci ya sa haɓaka muna fatan ko muna raye ko ya'yanmu ko jikokinmu su zo su ga gurin nan ya zama babban wuri wanda musulunci zai alfahari da shi muna fatan har Allah ta shi duniya wannan gurin ana sallah a gurin nan kun bar legacy kuma kun bar tarihi mai kyau ku yi haƙuri da ɗan abin da Allah ya ba ku ku taimaki addinin Allah wallahi kuna da lada duk wanda ya zo zai ce ai suwa da wani ne kuma wani abu da kuke da shi siyasa duk wanda ya zo sai ya ga dattawan ku in dai mutum ya zo sai ya haɗu da su ya gaisa to Allah ya sa ku gina 'ya'yanku su gaje ku ba ku kaɗai ba a ku rinka zuwa da 'ya'yanku samarinku a rinka ganin su a nan su ji cewa masallacin su yanzu in kun kasa gina wa 'ya'yanku sai su gina in kun kasa saya yanzu wata gila 'ya'yanku sai su saya Allah ya taimake ku Allah ya saka muku da alkhairi muna addu'a ta musamman ga dan uwan Sheikh Abdulrazak yana da kokari shi ma in ya je Najeriya kaman Najeriya je Najeriya ya je Ghana ya je ina ne ta yawo ya ta shiga masallatai Allah sa ka muku da alkhairi kuma Allah ba ku lada akan wani hidima da kuke na addini da zumunci akwai daɗi mutum ya zo wani uzuri ya kawo mutum amma sai ya zo ya haɗu da 'yan uwansa a gaisa ya raha wanda akwai daɗi kwarai da gaske wataƙila in ba wannan ba mutum sai ya zauna a hotel ya kwanciyarsa ya je a wajen ƙasa ya gama yawon sai ya koma ya kwanta amma alhamdulillah mu ma kun taimake mu mun zo mun isar da sabon Allah Allah ya muku albarka da ku da matan ku da ƴaƴan ku da ƴan uwan ku wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التكبير الله أكبر التكبير التكبير Allah ya saka ma Profesa Alkhairi wanda nasi'an da ya mana nasiha ce gulagulai kuma wanda ya je aiki da shi ya sira wanda kuma ya muturce kuma wanda ya kusance zai yi asara saboda tun daga tun daga zaman sabibin a wannan wa'azin da ya yi tun daga zaman samin gari har wannan wazi da yi ba wani gaba da profesa ya bari wallahi allah saka mai da alkhairi kuma ikimansa da yi mu kike wazi da shi allah kara mai ikima allah ya ce yutul hikmata man yasha wa man yutul hikma faqad utiya khairan kathira allah yake ba duk wanda ya dama hikima wanda ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ganin daman sa ne yake ba da wanda ya ga dama shi yasa bayan Allah wannan wazin da malam ya yi kamar ni ya yi mawa amma ku ɗaya ne da ni zan doki ya zama nukta gare mu ya zama abin da za mu rika shi sosai shi ne batun haɗin kai batun haɗin kai ba sai mu yaku sabon da kuka gani suna da bambanci amma bai ana su su haɗa kai su da musulunci aiki ba wala sabai kowa na da bambanci ba amma duk da aka bai hana su su haɗa kai su da musulunci aiki ba yanzu ana ambatar su na kira sahabi da ya sace rafiyar lawa ya yi aiki to mu ma wani lagasi za mu bari gobe ma qaddamat lagadin wattaqullah me za mu bari gobe shi ne magana ya sa wani lokaci ina tausaya ma kanmu malam kuma ya ce mu take wannan opportunity na yanzu mu yi amfani da shi abinda ka sai nan gidajen da mutum ya gina ya bar shi ya zo na wallahi ba na shi gari wani ya zo ya kwanta cikin ya manta da kai an tara su ɗewa ya ja muku alhakumar ta kaso an tara su wallahi ba na ka bane naka shi ne ka yi ƙoƙari ka saba akauntun ka gidan lahira akauntun ka na lahira ne ya yi nauyi kai ne waliyin mutum kai ne wanda ka waye shi sa sabai komansu lahira ne abubakar siddiq mai kudi ne ya zo da kudi me yasa ya yi aiki da kudin da addinin musulunci usman bin affan dukkansu amma mun wa'ade duniya duniya ya kasance mana cikin zukatanmu muna ga ba za mu mutu ba ga aikin Allah ba za mu yi ba shi yasa abin da nake roƙa Allah kai Allah ya sanya mu masu jin gaskiya kuma su yi aiki da gaskiya masu ji gaskiya kuma ayyukansu kasance akan gaskiya malam zai amsa wasu tambayoyi na da akwai masu tambayoyi daga nan ya kamata tambaya ya je ga sai na farko ga malam ibrahim babban malamin mu dan tijo a nan gida Um, shi zai so mata baya a takaice malam ibrahim ne zai tambayar ka Eh, wani wani oh, akwai abin da ya daure muna don ma- da bai ban so in tambayi wannan da shi ma da ya ɗauki ciki ya ce birgima ciki shi na ji daɗin wannan magana to shi na so kama in yi nima in samu in wayi don wannan ayan nan kowa na karantawa ana fasarin shi amma fasarar na hain bai bari mun malam ka koma haka kaɗan ko? fasarar nan bai bari an waye da mu duniya ma gaba ɗaya ga koma cikin sojar bakar da cikin amal na rasu da abbasan ja'ayin gaba da shan gungunta kamar da ce la nufar ruku baina ahadin min rusuli shi kuma muka ce shi kuma kuma ce qalu sami'na wa ana gufra ka rabbana wa ikam nasir nan kuma hadisi da ce al ulama warasul anbiya'i malum masu ne magada annabawa to me yasa yanzu malum masu ka rarraba kansu wanga yan ɗarika wanga yan izala wanga yan shiya wanga yan istiqama ba mu gama gama mana ce mu haɗa kanmu mu kama iya ɗaya mu bi Allah to me ya kawo wannan da rarraba aka zo ana ta fitinan duniya ana ɓace-ɓace malam haihu mun rasa wannan abu ga aya ya zo karara ga hadisi ya zo karara to yanzu me ya kawo wannan malam tambaya na ɗarki to allah saka da alheri wani abu ne da an sha tambaya kuma ana faɗa abu ne ko mai sauƙin fahimta addini guda ɗaya ne allah ɗaya ne kuma annabi guda ɗaya ne kuma alƙibla ɗaya ne mashari'ar musulunci guda ɗaya ce abinda aka ce duka mu je mu haɗu mu bi da baki da fari da gajere da dogo da na kudu da na arewa da na ko'ina واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا نفرق بين احد من رسله tabbas wannan haka yake yanzu a nan gurin za ka tambaya me yasa ake rabuwa e sunna ce ta rayuwa dole sai an rabu ba za ka iya ɗora mutane gaba ɗaya akan fahimta ɗaya ba amma akwai saɓanin da ko da akwai shi addinin musulunci da yana nan guda da zai taɓa yiwa a duniya wai a rayu akan abu guda ɗaya ba a, ko annabawa lokacin da suka rayu ayyukan wanda suke faɗa da su yanzu ban gaya maka annabawa an yayyan kasuwa suna wa'azin a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana wa'azi kamar yadda muke a nan masallaci annabi ya raba wani abu sai wani kawai a ciki fa sai ce wannan rabon hadihi qismatul ma urida biha wajhullah wannan rabon ba dan Allah ake ba ka duba ruwan kai sai wani sha annabi kake ga wallahi sai na gaya masa aka ji aka ce annabi ka ga yayi kai ran wani yana cewa ya kawo fitina yana cewa dan Allah kai ba yace ayyuhan nas man ya'dil idza lam adil ya ku mutane waye zai adalci idan Muhammadu bai adalci ba ya ce wannan a ƙarƙashin za a samu 'yan wuta da za su yi ta fitowa a ƙarƙashinsa ha wannan ba shi ne mai addini wanda ya kawo amma ka duba wani ya faddare masa abu na biyu akwai fahimta yanzu ka fahimci za ka je central mosque ta wata hanya da za ta kai ka wuri kaza ni kuma sai na fahimci zan je central mosque ta wata hanya duka dai ƙarshe ina za mu je central mosque watakila hanyar da ka bi ma ba daidai ba ne watakila hanyar da na bi ba daidai ba ne amma dai kashe ina za mu je central mosque to don mun ma hanya sai mai faɗa ai ba hankali a ciki tsakanin bakinka da haƙorinka ba ana samun sabani yanzu kai ɗaya ba harshen ka wata rana haƙorinka sai ci za ka ci wayo za ka a kana tare tsakanin ɗa da uba ana samun sabanin ra'ayi da fahimta a matarka da ka ba ta sadaki ka auro ta kuna tare gida ɗaya kuna ɗaki ɗaya sai ku samu sabani sai a sati biyu ba a yi magana ba Allah ya ce wani dalika khalaqahum daman dole za a samu sabanin fahimta karka taba tsammanin cewa wai za a rayu addini sabanin fahimta gaba daya kuma kowa Allah zai masa hisabi ne bisa gwargwadon abin da ya fahimta ga daidai Allah tabaraka ta'ala yayi bayani sai wannan ya fahimci daidai din kaza wannan ya fahimci daidai din kaza zuciyarka Allah zai duba ya gani dan Allah kai mutum ne karba ba dan Allah kai ba ya maka kaza kuma karka manta ma ah, to what is the purpose of shaitan in ba rabu ba shedan ne ya zo ya raba a yi daman shi daman ya yi ya ce la hatta ni kanna zuriyata wa illa qalila sai na raba zuriyarsa sai dai kadan ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين zan zo musu ta dama in sun kauce in zo musu ta hagu in sun kauce in zo musu ta gaba in sun kauce in zo musu ta baya a shedan ne fa ya alƙawari shi dai ne wani tsoho da yake mutuwa tun da aka yi annabi adam yana nan ayyau bai mutu ba shi daman aikinsa ya batar da mu ya raba kawunan mu ina ba ta kana fahimta amma dai rabuwar kala-kala ne akwai wanda gaba ɗaya baya musulunci wanda ka ajiye shi gefe akwai wanda kuma yana sallah yana da wani shi musulmi ne kuma yana da akwai Allah kuma yana da akwai annabi amma an samu bambancin fahimta ba za ka iya hada wannan ba da rufe maka ƙarshe abubakar da umar kaga su ne na buwa ne na kusa da annabi ko da su ma sun yi sabani wata rana abubakar ya ce kaza umar ya ce kaza har rai ba ce da ce zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar nan sai ya baci to da aka zo aka bi kes din abubakar ya ce gurin umar ya ce kai hakuri mun yi sabani da kai umar ya ki labari ya zo gurin mazala annabi ya ce wane ne abubakar ya bata masa rai ya bashi hakuri ya ki sai da aka waye gari umar ya yi nil down gaban annabi gaban abokan don Allah ka yi haƙuri manzo Allah ce ba za ku bani ni da abokan ni na ba a takaice da cijo abin nan ke son gaya maka ƙungiya kaza ƙungiya kaza ƙungiya kaza baya nuna cewa muna da wata manufa ta musulunci duk idan an zo gaba ɗaya ai su waɗanda ba musulmi ba suke musulmi da haka dan wancan yana can wancan yana can wannan yana can akwai wani abin da ya hada mu guda ɗaya kai shine la ilaha illallah wanda baya cikin mu shine wanda bai da la ilaha illallah sauran laifuka da zunubi ne ina yi kai ma kana yi sai mu haɗu da haka mu abin da muke cewa malam kuskure ne mu fake da wannan fahimtar mu ki mu haɗu mai aiki a yanzu a gidan ku a gidan ku baban ku ɗaya uwa ɗaya ba ɗaya sai ga kowa da ra'ayinsa amma idan an zo hidimar iyali da gida za a watse a'a to musulmi matsalar su kenan yau wannan tunanin naka da kai da kake ganin wani kaza wani kaza mu watse ko kuma me yasa akai kaza to wannan shedan ne yake sa mana da haka mu abin da muke faɗa akwai inda za mu haɗu akwai inda za mu rabu yanzu ba mun haɗu da ku ba ina tashi a masallaci ya kuma watsa ya zai duk wa'azin nan da nake yanzu ina da inda zan tafi kai ma kana da inda za ka yi shikenan mun watse mun haɗu mun watse mun haɗu shikenan abin is very simple and clear Allah sa ta lafiya
takbir takbir alhaji abi ya daga nuna biyu don Allah bar mu a ba ban tambaya ba ina gode ma malam ne to shi ke nan malam don wasu jama'a ba su kwanci ba har yanzu kaga ma da yi magana clear ko kuma an samu understanding na to she ka duba akwai tangar to alhamdulillah mun gode ma Allah ba da abi bismillah alhaji aba alhaji
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, Zan dauki on behalf of iyayena da brothers da kamala use money
to ka dawo nan a to bismillah a babbar yayi bari saboda for well na ce on behalf of iyayena da brothers na da kuma mun gode maka da ka invest time ka cikin education da ka ba mu yau kuma we- mu- muna happy da zuwan ka da kai muna nan in lokaci ya kai za ka ji Allah kai ka gida lafiya iyalan da ka bar su Allah sa ka je ka ka- ka sa da su lafiya abin da ka gaya mu mu Allah sa mu ji mu yi aiki da shi ba mu ji mun haji ba malam question da nake da shi ne yana relate ma cikin gidajenmu da muke zaune garin nan da shi most especially maza um, I'm not being ina ina trying to centralize abin ga kan batun aurayyan mu da muke da shi muke zama da shi gari muna da hanya uku da muke da shi gare ka wani ni na kawo matana gare ka wata ita ta kawo ni gare ka wani kawo mun meet garin gani no man's land mun duka muka kaga we got three faces amma muna approach hanyar nan muna dukan one way mu approach magana which has to be different although islamically hanya guda ne malam ce ka gani da matana muna garin nan mun sofa ni da ta muka fara shara muka yi komi ne muka yi tari ban da takarda ko tana takarda Allah ya taimake mu muka zo muka sata malam bayan mun sata ni na samu kaina na kare ni da ta muka yi aiki kamar yadda musulunci da namiji ya kamata ya ake duwa mace amma situation garin da shaka da na mace tana compliment mijinta wurin aiki bayan mun samu mun settle mun ka- mun yi okay yaran mu ta- na tashi mun yi gini mun kare whatever we mun yi mun yi shaka da ni na tashi nan na ce na samu wata gida zanin aure in kara kan mata nan islamically ina da right yin aure amma abin da nake so malamu understand position da muke doka mu yi aure nan is it right ni da mata na muka struggle nan ita da bata wala ba ban bar ta wala yadda ya kamata although mun so ba fika da mu na riga na miki kaina sai na ina da na gota fati ina so jin doki fati in kara ni da matana na samun problem she kai wani situation har matana na kamar abai fair na ba ta ba she mu muna dokan hadisai da ayoyin Qur'ani muna sukanta kan Qur'ani ya ce mu yi kaza Qur'ani ya ce mu yi kaza amma mallan na so in duba hanyar da muke approach wannan abin nan is it right on our sisters ko our mothers ko our wives kan ni da ke muka struggle da na pick up na kare lokacin zan yi auren kara mallam kenan Malam ya gani ba tambayar ka is clear. Eh,
duk abubuwan masu sauƙi ne kwarai da gaske abu na farko shine batun zamantakewa aure miji da mata mu koma from the grassroots namiji shine yake sama da mace kuma shine zai ɗauki responsibility na kula da mace wani islamic ne abu na biyu namiji shine shari'a ta ba shi dama ya ƙara aure idan yana so based on conditions wanda islami ya yi placing idan mutum ya cika su sai na uku ita mace ba ita ce take da right i'm talking islamically ta ce maka ka yi aure ko kar ka yi aure ba wannan mu gane wannan shekura namiji yana da dama ya ƙara aurensa a lokacin da ya ga dama a inda ya ga dama wannan basically abu na biyu in a situation where ba kun yi wani alkawari wani kana Ghana kana Najeriya kana Nijar mace ta gaya ma ha zan ɗauko ka zan kawo ka nan zan sama maka takarda zan sama maka aiki zan sama kaza amma da sharaɗin daga ni shi ne za ka zauna da ni da kai ba za ka ƙara mun aure ba sai ka yadda eh na yadda to almuslimuna ala shurutihim ta kama ma sharadi condition before ka zo before ka aure ta kuma ka yadda Sheikh Muhammad ah, ah, ah, wannan al'amini shinkirti a cikin abuwa bayan ya yi bayani duk lokacin da mace ta kafa mijinta sharadi cewa ita zai aure ta amma fa kai tsara mata kishiya kuma ya yadda aka wannan condition din tunda ka yadda inda baka yadda ba ba za ka aure ta ba to ka yadda to dole kai fulfilling wannan condition din to sai ta dauko ka ta kawo ka ta sama ma aiki ta baka takarda ta yi kaza ga sharadi kuma ka yadda bai kamata ka zara ba saboda ka karya wannan ko kuma ka nemi izinin ta ta sauka daga wannan ra'ayin nata wanda ya ce yi Allah ya ce a ƙara aure Allah amma kuma kai wani sharadi ka nuna abu na biyu sai dai kuma ka biya ta in ta biya ka wani kuɗi sai ka biya ta in akwai da za ka yi ka biya ta to ka biya ta wannan hakkin naka nata to yanzu ka zama fresh to kana dama musulunci baya duba wai mun zo tare muka yi sofarin mun yi shara tare mun nemi aiki tare mun yi kaza tare a tare tare duk da kuka yi wannan gaba daya kai ne asali ka ɗauko ta ka sa ta abin da yake ba dole ta wani kai ne za ka je kai sofarin ka da kula da ita sai ka sa ta kuke yi tare to ba ba ta da wani dalilin da kuma za ta ce ba za ka ƙara aure ba kuma in mutum ya aure akan wannan bai saba wa Allah ba na ni nake ciyar da ke ne nake ɗaukar nauyin ki to amma akwai wani situation na uku misali matarka tana aiki kai ma kana aiki sai aka yi sharing responsibilities kamar yadda wasu suke yi kina aiki kina samun fan dubu ɗaya ni ma ina aiki ina samun fan dubu ɗaya to za mu yi sharing biyan kuɗin haya biyan kuɗin ruwa biyan school fees na yara a biyan kaza za ki rike kaza za ki rike kaza to a nan gurin a ka'ida a musulunci bai kamata bai kamata a yi haka ba kai ne ya kamata kai kai ne namiji الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم Allah ya ce maza ku ne kuke ciyarwa to kaga tana da hakki ne a kanka kuma mutum a musulunci kuma yana iya sauka daga hakkinsa ya ba wa wani to yanzu sai ce stepping down sai ta ce wannan hakki na a kanka na dole ka ciyar da ni ka kama min gidan haya kai kaza na sauka na yadda zan rinka taimaka maka ka rinka ba da 500 pound kai ma ka rinka ba da 500 pound 1000 pound in a month mu je mu ci gaba da rayuwa kaga yanzu wani hakkinta ne ta sariyar to ya halatta a shari'a shared responsibilities idan mace ita ta yadda ita ta ce za ta yi ba tilasta mata aka yi ba ya halatta saboda wani rights ɗinka ne kai stephen da muka ce ba za ka ka ba da dama za ka taimaka wa mutum to tunda ka san yadda rights ɗinka to baka da claim na kan rights you will already disown your right so yanzu ba za ka zo ka yi mun gori ba ina fatan kuna fahimta yanzu kama abin da ya shafi ne idan ana ba wa yaro kuɗi mace ta yi ana ba wa yaro kuɗi wa zai ci kuɗin uwar za ta ci kuɗin ko uban zai ci kuɗin idan gwamnati ta ce kuɗi na uwa ne in gwamnati ta ce kudin na uwa ne to kudi na uwa ne amma in gwamnati ta ce kudin na yaron ne to ai yaron na uwar da uban ne kun gane idan a doka kudin na uwa ne gwamnati ta ba da uwa ne ta taimaki yaron da ko to uba ba zai ci ba amma in kudin na yaron ne gwamnati ta ce wannan kudin yaro ne to yaron kaga an yana tsakanin ɗa da uba ne don haka za su raba ne in an zo wawura shi ya wawura ita ta wawura abu is very clear na san abin da kake hidin tu wasu mutane suna ba za ka ce yaudara ba su zo su yi amfani da opportunity su yi amfani da mace su samu dama ta wajenta daga baya sun samu abin duniya kuma su zo su ƙara aure mu a fahimtar matanmu ne suke ganin ƙara aure wani illa ne ko na ba wani abu a cikin na baki ci na baki sha na miki duk abin da ne miki wancan ma na yi wata ba yadda za a yi zo in zauna ina ƙarƙashin ki har abada saboda na aure ki ba zan ƙara aure ba zai yi ba amma in akwai hakkin ta to ka ɗauki hakkin ta kamata if you are sharing responsibility mai dama ta ka ci gaba da full ɗaukar nauyinta sai ka je ka ƙara auren ka a gida. amma babu wata sabon doka da sauka aya da za ta ce mutum saboda yana auren matarsa anan bare je gida ya ƙara aure ba babu wani Allah ta da na yi hankali ne saboda kar ya zama ba a gane ni ba
a takbir ba da zan salisa to a sarki zango turai zai yi tambaya
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya gafarta malam. kamar yadda dan uwana ya yi godiya ni ma muna ƙara godiya samun irin ku babban arziki ne gare mu kuma Allah ya ƙara fahimta kuma Allah ya ƙara ɗaukaka a to bayan wannan shine a mutum ne ya tafi gida ya je auro matarsa da ya auro matarsa ya kawo ta turai suna nan tare da shi tana aiki yana aiki shi kenan daga wurin aiki ta samu ƙawaye ƙawayen ta samu kuma arna ne in ta zo gida sai rinka jin baurin giya a bakinta rinka jin tana bauri ta shawo giya
ta sha kuɗi ta shawo har inda in ka ji baurin a sha kenan
bismillah
yana jin warin giya a bakinta bayan wannan kuma tana yin waɗansu ababa da yake bai dace da musulunci ba to sai ya nemi ya sake ta saboda wannan halin sai kuma ya tunani kai wannan bauyan Allah inda ban kawo ta turan nan ba na bar shagiya ba a inda muke dai garin mu ne ba yadda za a fi shagiya sanadiyyar kawo ta da na yi ne ta zama wannan abin saboda haka sai ba kan shi haƙuri da ita amma ba ta bar wannan halin ba yanzu laifi a wurin allah laifi na shi ne tun da shi ya kawo ta gidan giya ko kuma garin giya ko kuma a'a hali ne da yake ita nata ya kawo ta wannan abin salamu alaikum
Lalle yau ana buga tambayoyi a gidan. Yana tambayar da ne ta salata ga wannan addu'a Allah bani ka amsa. Yana da kyau, haka yana da kyau. Wato, na faɗa a farkon lacca dina, ku yadda cewa zaman ku a ƙasar nan jarabawa ce. Allah, the Almighty of Allah, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala is testing your iman. Allah yana gwada imanin ku ne zama a turai jarrabawa ne na ɗaya kenan abu na biyu ranka da sarkin zango europe gaba ɗaya wannan shine sarkin dukkan hausawan duniya da suke turai gaba ɗaya na zango Allah ya maka albarka mun ji daɗin kasancewarka da mun kuma muna ma godiya ya ƙara maka lafiya da nisan kwana za mu yi ta zuwa mu yi ta haɗuwa da kai da ƙarfinka من الأنبياء إن شاء الله الله أكبر wato asali na kai ne barin mace ta je ta yi aikin nan condition yake warantin yake sa su je su yi aiki asali na faɗa maka a cikin aya da hadisi mace ba zama za ta yi a gida ta hidima gida idan addini mai yar gatan mace musulma ta zama full housewife a kawo mata da rana da daddare ta kula da yara ta ce maka kai ne ka tafi nema ita tana gida to sai muka canja na ce ni ban yadda in dauki nauyin gida ba sai mata na ita ma ta fita kamar yadda na fita alhali kuma nauyin ba a kai na ne in ciyar da yaro na in shayar da shi na ce a'a ni bai yadda ba sai shi ma ya je nemo ni ma nemo mu share responsibilities ko kuma ita din ta ce a tunda ana aiki a nan ana samun kuɗi shikenan matan mu in sun zo nan kasan turai sai su mai da nan kasan shago ne na neman kuɗi sai ta fara ɗaukar kanta responsibility da Allah bai dora mata ba sai a turo mata school fees na kannanta duka a ce ta ringa biya tana housewife tana ɗaukan albashin da tun da ubanta yake a rayuwarsa bai taɓa ɗauka wani kuɗin ba wataƙila babanta yana aiki yana koyarwa ko yana sana'a ko masinja ne yana ɗaukan bai fi 100 dala ba a month ita kuma za ta ɗaukan 500 dollars to sai ka ga an juyo mata da buƙatun gida in za a gyara ɗaki momi ta kawo kuɗi in babu bai da lafiya kuɗin maganin ciwon suga ita za ta kawo mata za ta haihu kaza za a aure da kanwata ita za ta yi sai aka ɗauko responsibilities sai aka ɗora musu kamar yadda ka bata kai ma kake da babanka kake da kanin kake da gida kana kula da su to ita ma tana kula da su to yanzu ba ka isa ka hana ta ta ce wannan aikin ba saboda kai ka sauka daga kan ka'ida ka ɗora mata gaba ta ta ɗanɗani daɗin kuɗin nan kuma ta ɗoro wa kanta wani nauyi bayan kuma kai ma abin da kake dan wawura a tattare da ita watakila tana biyan kuɗin nefa kuɗin wuta watakila tana biyan kuɗin kaza da sauransu ina son ka gane cewa mun yi wani kuskure ne sai Allah ya jarabe mu ko ba mu tafi akan ka'ida ba yanzu misalin mace tana zaman aure a nan ta ɗauki awa goma sha shida tana zuwa tana aiki da yawa akwai waɗanda suke da problem ba mai kula da yaya uba baya nan ita ma mata ba ta me yasa sai dai a tara wa yaro katon talabishin a sa shi ta kallon gem baban sai ya tafi aiki ita ma wata saboda suna neman wani abu kai ne ya zama dole akan kanshi ita bai zama dole akan ta da ce ba kai ne za ka ɗauka tun da kai da ka ɗauko ta ka kawo ta to kai ne za ka yi ta kira responsibility ɗinta ka ciyar da ita ka shayar da ita da larurar rayuwarta to amma ba wai haramun ba ne gaba magana ta ƙarshe zan tsaya kai shi ne malamai sun yi rubutu akan aikin mace ai mace tana iya zuwa ta yi aiki amma da conditions sharuɗa na zama ta zama kamin miya mai kamewa za ta kula da addininta duk abin da zai ci mutuncin addininta da mutuncin aurenta za ta kiyaye kuma ka tabbatar inda za ka tura ta je ta aikin nan ba za a cutar da addininta ko tarbiyyarta ba to sai muka sauka kawai burinmu matan ba su samu aiki kawai su samu kuɗi ana duba sanarin za su samu amma ba mamaki kuma a wurin za ta je ta lalata addinin ta lalata tarbiyyarta kai mijin kai kace me ke ta lalata addinin ta ya kamata ka zama kana da conditions inda matarka za ta yi aiki ya dace da shari'a ya dace da al'ada ya dace da addininka sannan ba a saba Allah ba daidai gwargwado na ba za a ce kwata kwata ba sabon Allah ba amma dai za a iya maximizing minimizing a rage to sai aka bata je tana ta aiki ta je ta haɗu da mutanen banza unfortunately a ce mace musulma da aka ɗauko ta daga ƙasashenmu na afirka Najeriya ko Ghana a ce ta zo nan ta haɗu da tura ta koyi shan giya. It is really bad and unfortunate. To me za ka yi? Sai ka hana ta. Ka hana ta ta sha. Ka kafa mata sharadi. Ko ki daina ki ci gaba da aiki ko kuma ki bar aiki. Za ta daina fani alhamdulillah ta bar sabon Allah ci gaba da aikinta. Ba za ta bari ba. to za ki koma gida. Ina gaya maka abin shari'a ne. Yanzu ba yanzu na magana yaren nan ba yi. Wannan ku kuka fi ni sani kuma san a'a ba za ta koma ba za ta koma nan kuma ya is left to you. A ka'ida a shari'a in ka ce ta koma dole ta koma. Dole ne ta koma. Ina maganar shari'a ne yanzu ba ina nufin yadda kuke rayuwa nan. amma in ya fi ƙarfin ku ba za ku iya yi ba to sai a nemo ni another option ba za ta koma ba shi kenan sai ka sallame ta dan ba za ka zauna kana ce hukunta akan tana sabon Allah ba ta'awalu al-birri wa taqwa la ta'awalu ala ismi sulwan ka ajiye ta a gidanka gargashin aurenka tana amsa sunan kai ne mijinta kuma tana tana shan giya ko ta kama zina ma sai ka rabu da ita da haka maganar ya ce wai shi ne sababin da ya kawo ta da bai kawo ta turai ba da ba ta sha giya ba kawai bari ya kyale ta shi kenan a ci gaba da zama a haka a'a ya ci gaba da yi mata wa'azi ya ci gaba da mata faɗa ko ya canja mata wajen aiki ka yi haƙuri na san abin da yake faruwa tsarin ne ya sa matan sun fi ƙarfin mazaje tsarin ne ya sa wani lokacin ba laifin ku bane ku tsarin ne da aka kawo ya sa macen ta fi ƙarfin mazajen wani ma zai tare da matar suna ba su ganci bai sai hana ta ba in ka sake ta ku raba albashin gida biyu ta ce ta tafi gida ta ce ba za ta tafi ba ku zo raba 'ya'ya ta ce sai ta rike yaro sai ta rike fasfon ɗin yaro na gaya muku zama a irin kasashen nan yana cike da jarabawa amma mai hankali yana yi wa kansa plan ne mai kyau yasa in bai zama dole ba ka zo ka nemi arziki ka kai ta yi ka yi auren ka a can ka rinka zuwa duk bayan wata uku ko wata shida ko shekara duk da wata ɗaya sati biyu Allah ya sa albarka abinda kake samu akwai ɗayanka suna yin tarbiyya a can kana a can shi kenan in kuma ka yadda za ka ɗauki wannan riskin to sai ka shirya masa ka ɗauko ta ka tafi da- ka taho da ita ta zo ta zama shugaban ƙasanka ba yadda za ka yi ka zage ka ta daka maka tsawa ba kai saka ce a'a ba kai ka yadda kai cikin riskin amma ta sauka daga kan dokar Allah ne ta yi wannan abu da ci an fahimce ne yawwa Allah ganar da mu Allah ce muke Amma jama'a lokaci ya yi za a yi alwala sauran mu minti goma sha biyar shi yasa yanzu abin da muke bukata amiral masjid shi je zo ya yi godiya bayan godiya kuma kamin ya yi godiya sai ya ya tisa ga malam kwandishin da wannan masallacin ke ciki ina muka fito ina muke kuma ina za mu da yake yana da kyau ma da ya san tarihi wannan masallaci a takaice yana da kyau kuma a kan taimakon kuma da muke bukata na muka kai na za mu nan wani mun mallaka ko ba mu mallaka ba duka ne amirin masallaci zai yi wannan bayani amirin ranka yi da bismillah zo to ga amirin mas- masallaci amirin mu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai uwa muna godiya kwarai kamar yadda malam ya ce aka samu aka zauna aka saurari zancen Allah Allah sa mu aiki da shi. Allah kuma ya kara malam lafiya. Malam muna godiya kwarai na farko da zuwan ka kai ma kamar yadda ka yabe mu mun bar lokaci muka zo muka zauna muka saurari wa'azi kai ma kana da harkoki da yawa da ya kamata ka je ka yi amma mu ma ka ka yadda ka dace ka zauna da mu a tsawon wannan lokaci muna godiya kwarai da zuwanka kuma duk abin da za a yi cikin wannan gari Allah ya sa a yi shi lafiya fi amanillah kuma in ka tashi komawa Allah kai ka lafiya gida a tare da sabon iyalai lafiya mun gode kwarai malam amin assalamu alaikum to gaskiya ne a gurguje eh, limamin mu na masallaci ya ce a yi mamalin dan bayani game da abin da ke tafiyar da mu ko inda muke yanzu da kuma inda muke neman mu kai wato farfasa wannan tarihi na wannan community ya fito ne lokaci mai tsawo wuri shekara talatin da ya wuce ana nan ana nan ana tafiya lokacin da ba a da yawa har aka zo aka haɗu shawara ya kama a samu wuri a yi makaranta a yi masallaci na sallah to shi marigayi wazirin mu alhaji saudu sale to yana cikin manya wanda aka yi kokari aka samu wani wuri na haya aka fara sallan juma a wurin to wurin da ya kai kamar wata biyu uku na na kansil ne suka ce a a bar musu wuri ba za a iya a komo kuma wurin ba akwai wani dan uwanmu kuma shi ma mutumin gane ne shayin malami mu shayin abdurrahman sai ya dace shi kuma yana da wani wuri yauwa ya ba mu wurin muka je to wurin mun dan dade ana sallar juma'a ana karatu ana daura aure ana suna ana komai eh, ana tafiya haka nan kuma ana tafsirin qur'ani ya kai lokacin ramadan to wurin kuma wurin shekara shida bakwai she masu gari kansa suka ce mishi suna neman wurin za su fasa a yi wani abu daban to lalle shi hankali ya tashi kwarai to amma Allah da ikon shi da addu'a shai aka zo aka samu wannan wurin wannan wurin wani dan uwa ne musulmi mutumin Somalia ne yana sayar da sha'i ne a nan to sai aka ba shi labari a ga wasu kungiya na musulmai da suke wani wuri har dai muslim santa amma an tada wurin suna neman wuri su yi masallaci to she ba wa Allah ne ce a to inda za a yi masallaci ne ya yarda zai ba da wannan wurin to she muka zo nan muka zauna da shi muka yi alkawarin da muka yi da shi abin da yake nema a bashi sai aka bashi to sai ya tattara kayan shi sai ya tafi ya bar mu nan ya kawo takardu ya bamu ya haɗa mu da masu gidan nan to muka ta tafiya lokacin a ƙasa ne muke nan wasu kuma suna bisa suna wani abu daban to muna nan muna ta addu'a sai wanda ke saman kuma dai suka ga dai abin da ba za su iya ba su ma sai suka sallama sai kuma muka karba shi ne zama da mun karbi sama ya ƙasa da saman duka ana sallah kuma ana karatu makaranta ana ɗaura aure ana hakika ana kuma zana'iza ana dai kuma sadar da zumunci ana sallah biyar kuma nan kullum to ana ta tafiya shekarunmu ne nan a takaice shekarar ashirin kenan muna nan november ga da ya wuce 20 years to mai gida shekara kamar uku hudu da ya wuce sai ce yana sayarwa amma mu ne farko da zai ba mu priority sai in ba mu iya mun sai ba to zai sayar ma wani shi kenan sai ya sa kuɗi ya sa kuɗi muka roroki ya bar mana wuri ya zo ya zama miliyan guda da ɗari da hamsin ya ce mu kawo kuɗi muka ce to ba mu da kuɗi ya haƙuri ya duba ya za a yi ya ba mu lokaci sai ce to ba damuwa in dai mun yadda ya ba mu lokaci shekara guda to amma shekara guda ya kai ba mu ya mun biya shi ba to wani raitin da muke da shi duka da in mutum zai bar wuri ana baka wani wata shida ana baka wani mai duka ba shi amma ya ba mu shekara guda zo mu tara kuɗi to sai muka ga kamar eh mun iya to aka yi takarda a kwana tashi a kwana tashi shekara ya kai kuɗin ba su haɗu ba muka ta yi kuma har ma sun yi kuro ma za su zo su kulle wuri to aka ne dabara ne wannan bai faru ba sai muka yi zance kuma da su sai suka ba mu wata shida wata shida kuma suka warware mu har yanzu ba mu iya mu bayar ba sai suka ƙara mana kuma wata shida to wannan wata shida kuma ya kai shi ma har yanzu ba a iya kuɗin bai kai ba ana nan ana ta tara kuɗi yan uwa ana pledge ana bayarwa muna yawo masallatayya kuma muna kai takardu wuri-wuri muna neman ƙarfin hasanan da kuma fi sabilillahi da kuma taimako yadda bayan shekara ashirin wurin nan kai zo ya zama wani abu daban ba masallaci ba kuma masallacin kamar da shehu kafani farfasa ya je wuri da nisa an san muna nan to shikenan masu gida abin da zai faru sai da suka ga kamar ba mu da kuɗin da za mu ba su to sai suka bi baya sai suka je suka sayar ma wasu to da suka sayar ma wasu abin da suka ce mana ne sun sake management shi yasa yanzu ga wasu mai magana da su to Allah da ikon shi wanda aka ba su wurin su ma musulmai ne to muka je muka haɗu da su suka ce to ba damuwa sun yadda sun sayar mana su kuma amma suna neman riba su ma shi mun ba su wani riba domin su ma su rance kuɗi ne banki sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to shi Allah ya sa su ma suka ce sun ƙara muna ɗari uku kan 1.150 yanzu zama 1.450 to yan uwa da musulmai baki daya masallatayya duk da a yi kokari an tara kudi 800,820 yanzu haka yana wurin kashiyar masallaci 820 da wani abu ma 825,000 pounds muna da shi amma muna neman 1.450 to shi kenan aka ce a ji a nemi wani wuri aka tashi kuma aka ji aka samu wani wuri aka duba wurin yayi to shi kuma wannan bidin ne to bidin to shi ma wannan bidin ne wato kowa ya zo suka ce miliyan ɗaya da ɗari ɗaya amma bidin ne kai ka faɗi wani faɗi wani faɗi wani faɗi to cikin haka nan kowa kuma ya kawo mai zai yi wurin proposal duka aka yi aka bayar to ba mu yi nasara ba sai wasu suka yi nasara suka ba da dubu miliyon da ɗari uku da wani abu mu ko muna kan miliyon da ɗari to sai suka ce su ba wai haƙuri suna zance da wayannan mutanen tukuna to a takaice dai profesa inda muke kenan wuri dai yana kan kasuwa har yanzu ana sayarwa wannan wurin kuma jama'a an kokari musulmai an tara kuɗi biyar. to muna neman na kan ne yadda za mu cika ya so wurin nan da ya zama tutur masallaci ne da wurin gwada karatu da wurin da'awar da musulunci shi yasa a takaice labarin kenan Allah sallah ya gurguzo zan tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullah to mun gode ma da Allah mana jagora Allah bana Allah bana da ilimi mallaka wannan wuri Ah, kamar da kamar da professor nake neman sanar da shi abinda ya kama United Kingdom England Ireland ba masallacin da ake tafsiri a Hausa sai wannan masallacin masallacin gani za ka zo ka ga multiculture Nigeria Niger Cameroon sallan ka dai na da caji kuma sallan ka na juma'a kaga dai da jama'a suka yi yawa to su ne dai jama'an da suke rayu wannan masallaci kuma kuma bayan aka kuma masallaci dai kamar da ka sani yana da ɗimbin tarihi kuma is very sad gobe a zuwa ce domin da kuma mallaki wannan masallacin da yake ba wani masallaci da mutum zai yi takama da shi inda mutumin afirka ne eh kuma bayan wannan masallacin sa sa da wannan yawa profesa na yi mantuwa kuma to ko da ma kardar hasanan za mu samu ko da wani zai iya cika muna mu sai dai ya zama da wurin da ya zama masallaci hayan da ake biya don muna biyan haya ne nan fan dubu da ɗari takwas kowane wata kuɗin da muke biyan mai gida kenan to ko da mu samu wani ya ba mu kardar hasanan wannan kuɗin watan nan ko da ana ƙara ibadarance ana iya ana ƙara kaɗan kuma ana biyan mai shi inda hankali zai kwanta mu gani kuma taimako ya kuma wani wurin da ba mu sani ba eh to sau shi zancen kenan
a ce dai muna kan deadline to a ta- muna da minti uku a kira sallah a eh bara yi sallah kare saboda yanzu lokacin sallah ya yi insha Allah na yi sallah sauran nufi eh a ai magana da yare ke na wannan ba da ya ta mana lokacin sallah ya kusa gaskiya kushin ka yana da kyau amma ba za mu ba da zai bayani da yake mu'azzin ya zo zai mana abin eh ba da mana
to muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa mu a wannan masallaci seven sisters wannan garin London UK Allah kuma ya wallaka musulmi wannan wuri Allah ya sa rabon su ne Allah ya sa rabon su ne kuma Allah ya sauka dukkan wani abu mai wahala Allah ya kawo muku wasu madadi ko wani taimako daga cikin mutanen mu waɗanda Allah ya kore musu suke da hali suke da dama Allah ya sa mu ji abin alheri da farin ciki a wannan wuri ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله